إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da shidda ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a yau insha Allah kamar da da sati karshen karatunmu mun zo gab da abin da yake da alaka da kitabun nika mun kare kinan insha Allah za mu shiga sabon kitab kitabul buyu' babe na saye da sayarwa wanda wannan ya shahi kowa ya shahi maza ya shahi mata na arme da ba na arme ba kowa da kowa iya kalkashin wannan kitabikin duk mai bukatar wani abu a wajen wani mace ko namiji wannan shine a cikin gida kuma ko a waje kidan babe ne mai faɗin gaske to yayi suna kitabul buyu sai kuma ya yi ce ta'arifuwa menene aka ce kitabul buyu me buyu ukir shi ne maka bayanin kasan me kake magana a kan shi ya ce albuyu jama'u bai'in wa jumi'a likhtilafi anwa'i albuyu kaman jami'i ne kenan abu ne da dama kenan an hada kalam abin da ke da alaka aka ce bai guda kenan buyu kenan cikin kuna eh cikin makita cikin kuna cikin kuna cinikayya cinikayya ba cinikayya mm cinikayya ba ya zama kenan ciniki cinikayya haka ne ciniki daya mufradi kenan cinikayya jami'in shi ne an mai jami'i cewa albuyu ba ce kitabul bai'i ba saboda likhtilaf anwa'i saboda ciniki iri-iri ne iya da yawa nau'in ciniki daban-daban iri da dama akwai na halakkin ma iri-iri ne na haramkin ma iri-iri ne shi yasa maka magana ke cewa abin da ke iya da yawa akwai cin cinikayya a bangaren na haramkin ma hawa-hawa ne an halakkin ma iri-iri suna daban-daban gare shi kenan babu kitabin na mai faɗin gaske ya ce wal baya me ma'ana kalmar albayar a larabci ya ce na ƙalin milkin ilalagayar bitaman na ƙalin milkin ilalagayar bitaman ɗaukan mulki na wani zuwa ga wani amma da wani sakam da wani lada da wani kuɗi abinda a hannun wannan yake mulkin wani ne sai koma mulkin wani amma da wani kambaci ba a banza ba shi ne bayar wa shira abuluhu aka ce albai wa shira mana albai sai dawal kuma aka ce ashara ni da na kasar na amsa shi asalin kalma ashara asalin ta hoto daga amsa ciniki aka yi alshara ni na karɓi cinikin da ka sai damun ka sai damun jika goma na saya shi ne alshara to amma ya ce wa wato laku kullum min huma alal akhar amma wannan kalmar ta albaya mai ma'anar ɗaukan mulki na wannan ya koma wannan da shi a shara'akin mai ma'anar karɓa wannan ga asalin kalmomin suka zo sun zo a wannan asalin ma'ana suke nan amma a yanzu shi ce wata labul kullun min huma ana jefa wannan kalma imma albayyakin imma a shari'akin kowane ya ɗauka wurin kowane ina yi wajen bai'iki in ce a shari'a wajen shari'a ce albai'iki duk ɗaya ne wajen sai da wal ko wajen karɓa kalmar kowace tana aiki a wajen kowace shi ne ma'ana kenan shi ne wata kullun min huma alal akhar ana ɗora wannan kalma kowace ta bai'ikin akan akan shari'a shari'a akan bai'i ko ne kenan dai din da abin da ke da alaka ko da saye da sayarwa masanya ana kawo wannan kalma guda biyu to masharu'iyatuwa masharu'iyatuwa mun san wannan kalmar ta ciniki ta menene za mu samu hujjar cewa an halitta an shar'anta mana saye da sayarwa da komin san muna ce masa komi ayi da hujja da dalili yace da farko ce kala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba shikenan Allah ya halitta kasuwa ko saye da sayarwa amma ya haramta riba kuɗi da ruwa shine riba ba riba ba so da bahaushe kan ka kalmar riba ya mata ma'ana arribih arribih shine riba riba ita ita ce kuɗi da ruwa shi ita riba musulunci ba ta da haddi riba kaza ɗaya cikin biyu ɗaya cikin goma ɗaya cikin takwas musulunci bai ƙayyade riba ba bai mata iyaka ba amma riba ita ko da tamma ce haramu ne magana kenan amma ita riba ba ta da iyaka illa zan ga bayani na muhimmancin sauƙaƙawa kan abu ya ce wa ƙala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takun tijaratan tijaratan an taradin minkum ina ina ce ta ta zo Allah ce ya ku masu imani kakku ci dukiyoyinku tsakaninku bil batil ma'ana ta hanyar banza nan ba kan dukkan ciniki wanda ba na gaskiya ba dukkan amsar haƙƙin wani ba da gaskiya ba al batil ne yace illa an takunu an tijaratan illa an takunu tijaratan an taradin minkum sai inda ya halitta ka ci kudin wani ta hanyar kasuwa kuma shi ma kasuwancin da yarjejeniya ka yarda na yarda ka bani na amsa ba da ƙarhi ba ba da cuwa-cuwa ba a ciki tsakani ga Allah na yarda ka yarda ke ta hanyar kasuwa zai yanci ribar jika goma miliyan guda a wajenka ka yarda na yarda kasuwa muka yi wannan halitta amma ta riba biye ta ruwa ran mu ke wannan sune kan hujjoji na magana halitta saye da sayarwa a nasi na alqur'ani wa an hakim bin hizam radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا mai saye da mai saidawa suna da zaɓi ciniki ya zamna ko ya tashi a mace malamai ta faraka matuƙa ba su rabu ba ka saya na saya na saida maka muna wuri guda a cikin kanti ko a kasuwa muna tsaye ba mu rabu ba duk wanda ya ga damar hasawa iya da damar ce na hasa matuƙa ba a rabu ba wannan ƙa'ida ce ta cin sai sayarwa gani kana kantina ka sai kayan jika goma na sai da ma jika goma kabon kuɗi na baka kaya in dai muna cikin wuri guda kana cikin shago baka wuta ba to bai kai shawara ya ce ka wannan kuɗin kuka alama da an bige ka kuɗin tsadar ta yawa akwai mai ara a wani wuri ta kai na fasa ba na kudi na baka ce aka kai ka biya an daga an biya an kare hanyar hanyar da si ko kayan da si kaya banza ya ce ya ba haka shi ma mai kayan yana da dama bayan ya sai da maka ya ga alama ko kayan ka buge shi ne kai ma ko ya ga iya bukatar kayan ta kai malam wannan cikin ba na kayana in kudinka baka ce wa an kare ya kama takarda a inda kai wuri guda a shara ta musulunci dole cikin ta shi an ba kowa haƙƙin tada ciniki matuƙa kuna wuri guda malam ta faraka na an ce zalib al'urf misali yanzu a cikin a cikin kanti da ka wuta an sani ka tsaci ka wuta kwarin a cikin akan hanya ka ka tare mai kaya an cin yan kare ka ba da ba ya ba da ba ta yadda malam malam zo ce an kare shi ka an samu nuka abdullahi bin umar ne aka yi ciniki sai da dan baya baya don ku rabu da shi wuf don sun ce akwai ruwa mara ta hana akwai ruwa da ta iya bai labarin ne amma akwai labarin da yana wani akwai nau'in zara kanka ya gada kanka ya mutum zabba shi da ke matuƙa kuna wuri guda wannan musan da wani maganan don kasan kuma akwai abin zamani da lauya zamani kada ka kai mutum shari'a ta mai lauya in tsakaninka da Allah ne ka san shari'a musulunci ga abin da ta yanka maka in ka sai kaya a wajen mutum in dai baku rabu ba ko ka ba shi kuɗi ka amshi kaya in ya ce biyar da ba baka hanyar ka ce baka baka da ba in kuwa ka je wata hanya daban ta ƙarfi ko ta zamani ka je ka aka baka wannan kayan ka ci haram gana kenan ka ci haram ba haƙƙin ka bane ba a samu zamani akwai abubuwa da yanzu na lauyoyin zamani shari'a zamani ka je a danne ma haƙƙin wani a baka kada kallo haka zamani ba da shari'a ta bada to kai musulmi ka sa haramu ne duk abin da in dai ciniki ne aka yi ana hauri guda annabi ya ce suna da zaɓi kowa iya da zaɓi mai saye iya zaɓin ya fasa haka mai saidawa iya da zaɓi ya ce ya fasa ya ce wa ajima al-musulmun kuma wannan ruwaya bukhari muslim sauran wurare su abu dawo turmuzi haka imam nasarar ka ruwaya da abin nake nan ya tabbata ta wuri da dama wa ajima al-musulmun ala jawazil bai' wal hikmatu taqtadi musulmi dukkan musulmi sun yi ijima'i ba saɓani kan halitta saye da sayarwa kuma hikima ma ta rayuwa tana hukumta buƙatar yin hakan a rayuwa baiwa ce ba ciniki ya ce li'an hajjatar insan ta ta'allaka bi ma fiye da sahibi galiban domin mahi yawa ɗan adam za ka iya buƙatar abu a hannun wani duk abin kana buƙatar wani abu a hannun wani haka rayuwa ta bada wa sahibu kada la yabdhuluhu lahu to kana san kana yin baka hakuri dan kana so yin baka kenan yau ka tambaya bukata bana baka ba kenan amma ce fa fi ta shari'il bai wasilatun ila bulughul gharad min ghair haraj shar'anta sai ka ban wani abu kan baccin abun da kake so nawa ni in baka naka in baka nawa ka ban naka in baka nawa a shar'anta wannan abun hanya ce shin wasila shine wasila ila bulughul gharad hanya ce ta kaiwa guri abinda kake nema ka samu min gar harjin ba tare da wahala ba ba kwacewa ba fada ba komi kurin ka me komin in meka maka ko bai bukatar shi ni na samu riba kai ka samu abinda kake bukata shine magana kenan wannan kenan shine yanzu hujjar qur'ani da sunna da ijma'i sun tabbatar da maganar ciniki kenan kitab kin za mu hara ya kawo maka madogara ta tushen wannan mas'ala ta ciniki qur'ani ya tabbatar da shi sunna ta tabbatar da shi haka ijma' al'umma gaba daya to yanzu zai shiga magana kuma kan wannan mas'ala yace al-hath 'ala al-makasib nan kwadaitarwa akan musulmi ya nemi duk abin zai nemo zai samu mishi abin shiga ne kwadaitarwa akan neman abin shiga neman na kai e neman na kai an al-miqdam radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن النبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وانا رواية بخاري كاو هكذا مقدام كيتشا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akal ahadun ta'aman qat mutum wani bai taba cin wani abu ba wanda yake khairan mahi alkhairi gare shi daga taba cin wani abu mahi alkhairi gare ka min an ya'kul min amal yadi akan ka ci abin da hannunka ya nema kasuwa ce sana'a ce noma da abin da hannunka hatta aikin biro aikin bika abin da kai da hannunka ne abinda kai ma ko kidaya ce an kama kana hannu a nan dan shine yake yawan aiki hatta yake ce zaka bi ma bi ma amala ta dawo abinda hannun shi ne bi ma bi ma ka ta mai dawo dan hannu shi yawan aiki kenan a takace ko manan kenan mutum bai taba cin wani abu mai alkhairi kamar abin da ya nema da kanshi eh kai ka nema da jibanka halakinka wa inna nabiyallahi daud alayhi salam kana ya'kul min amali yadi ya aka labarin annabi daud alayhi salam iya ci daga abin da hannun shi ya aikata an kawo annabi dawud ba a kawo ba saura cewa annabi da asalam sananne ne a cikin annabawa iya daga cikin wanda allah ba daula daula allah ba shi mulki mai ƙarhin gaske mai haɗin gaske wanda suke labarin annabi dawud da abdiyar allah ba shi na fadala ta hanya ta samun abin shiga amma a lokaci guda na mace shine abad albashar shine kowa yawan ibada da wannan ibada da yawan wannan arzikin da Allah bashi amma wannan na tarin dukiya ta jama'a ba ruwan ita sai ya wani aiki a gehi ya aikata an ta ya yi sana'a an ta iya sakal riga ta yaki ya gyara Allah sai hore mishi idan ya kama karhe kamar ya kama ya kama dawon dawon hura wata gumba yanda ya ga dama zai da shi haka Allah hore mishi in ya kama dawo kamar ya kama gaya in ya kama karhe kai in ya kama karhe in ya kama karhe kamar ya kama dawo yanda ya ga dama zai da karhe yanda yake so ya wannan lawaya shi ya mulmuje shi dan gudun mutu ya sarka haka yake ma karhe Allah ba shi an ce nan wata ƙwarar ce ya bukata Allah ba shi abin da cira shi wannan shi ne sana'ar da yake satara da labus yin riga ta yaƙi kenan muhimmancin kenan ci da kai duk da wani duke gataran kaya guda amma a wannan shi ke ɗan sarrafawa ya ci a bakin shi ke magana muhimmancin kenan neman na kai ba a baka bakurin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهتدب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحد فيطيعه أو يمنعه yace abu rake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dayan ku li an ya tadiba ahadukum zumatan ala zahari dayan ku yaje nemo ajiwa kan icce ya dauko a gadan bayan shi khairan khairun shi ne mahi alkhairi a gare shi min an yi sa'al ahadan a kan ya je ya roƙi wani fayauti yahu wanda ka roƙon ya baka auyin yamna a hukuku hana ka kenan ko ya baka hana ka ko da ya baka ka je ka nemo na kanka ya alkhairi gare ka ko da mutumin da ka roƙa ya baka bale kuma ya gaya magana ma ya tsane kama gaba ɗaya wannan yanwa akwai jan hankali muhimmancin magana neman na kai sabanin al'adar mu anan kurin kamar wani abu ne ma cewa balle balle malami shi malami kurin ya karatu kurin shi malam kurin ya karatu haka ake al'adar mu nan malami kurin ya karatu kadai ba haka bane ba karanci ba mu annaba karanci sahabbai annabi iya gari iya madina a zamane sa'o baka so mu hasu ta kasuwa hasu ta bulaguro na wata guda annabi iya madina duk da mun suka samu na fazala ta ilimi amma sai ta bashi a madina su ta bulaguro nema sai wata guda bisa madina iya ga hatta kai mana labarin umar bin khattab tun sai bukhari da sauran wurare a garin ma ba magana ba wani je wata an dawo kasuwa ce nema na kai ne ba kuɗi ba komi komi ne da nema iya garin annabi ya iya suna madina amma saboda harkokin kasuwa sai suke baki baki shi shi da nuko suke baki ina mun kanta labarin ce suke baki yau in ka zo masallaci ka wuna a madina a masallaci a masalama ni ina wajen aiki ina kasuwa ta ina ce ina aiki na ina harkokina kai an ka dawo kamar labarin abin da aka yi an ka dawo da dare a can kake wuni an kauna abin da aka samu a wuni guda an ka zo ya ka bar labarin ga abin da ga abin da abin da kai ni kuma gobe hin tai hakan suke kama kama ta nawub ga muhimmancin nema neman neman abu neman na kai ba bane bana wasa ba sai abin zo kaskanci sa malami anan aka ce ga ce malami kurun a dabi'a muna a rayuwa ce malami kurun an ga an ga kaskantacce kurun saboda komai ya maka riga ya an baka mata wani ba ta gaji ta tsawa ya ce ba malama ta malance haka ce ladan ta hanga ta tsawa ba ta kasa daukuwa ta zan babu duruwa ta kasa daukuwa ya ce matan malam ba eh duk mai yawa haka aka saba haka ake yi haka ce al'adu haka muka taso gaskiya me yasa saboda malam mai kudi tun bai kudi ya zai kenan dole himi arha he himi arha ba shi wanda ta gidan an ga ba ba mu dauka da yawa in riga ce ta hora dan kwana biyu ka dan more ka wanke ta wanke nawa ka dan gaji a sakanta jikinka sai ka wanke ka ba malam to na shi za ka ga anan an samu matsala an ce mai wayar samun malami ne malam an ce an ce malami ne shikenan ga matsala samu daga an ce wani ya shiga an kace malami ne to matsala ta zo so tana tunanin irin abin da aka san halin malamai na rashin abin duniya rashin abu a hannu eh an je an zo an bashi komai an bashi wannan shi ne gaskiya kaskanci ne ba bane ba musulunci ba ka tsara ba wannan akan laruwa ban da kayya akan laruwa amma in dai da hali kaka zama haka nan gaskiya ko ko baka za a yi baka ba mu iya karɓar ba mu iya mutum ba mu iya mutum sai Allah kullum a baka a baiwa ko da an baka kasa mutum kasa matsala kuma arzikin Allah ne he kai ma don gasar masu kudin sabbin haka ne ma ya zo su Umar su Usman diban an zo an zo neman neman shirin zuwa yaƙi su wasu gawa zama guda akwai da raƙumi ɗari ɗari raƙumi ɗari gashi ku gudun ma tafi su billahi dirhami dubu nawa a ka aji dubu hudu dubu biyu a ajiye miliyaka ne zama guda wani bada in ba aka ba aka nema da me za'i na musulunci ya bada muhimmanci ga neman na kai gaskiya magana mutum ya neman na kanshi Allah ya taimake mu yace nan da kenan ya karantar da mu cewa mutum manzala ga cewa iya kenan annabi ya jan hankalin mutane da muhimmancin neman na kai da hana maula ta zamanto maka sana'a roƙo ya ce ɗayanku ya je ya ajiwa ta kai ta ice ya zo ya saida ya yi mai alkhairi a kan ya zo ya roƙi wani ko ya bashi ko ya hana duk ɗaya naka na kanka ya yi ga sai da na aliba zawayi armi an bashi fatima duk abai na gida ko nan gida ne amma ta sai ya kawo sadaki ko a na abin walima babu amin gantar waya da ya zo ya ɗauko iya da raƙuma guda biyu ya ɗauko za su ta yi siyo ciyawa ta makera za su abin kuna saida a samun kudin abin walima ko wanda abbas ya zo ya yanka raƙuma ko ya sha giya shi ma zo ya mata kashe kace bakin ciki biyu dama shi nan walima babu na walima ma babu kun ga abbas ya zo ya kashe tagwai ya zo ya dan sadata ne aji ta wani yajirin a hawa ta a zo ciyawa a saida kun abbas ya shaki tulub lokacin ba na giya ba abbas ya hoto ya tulubki shi ku yanzu ku sa takubi kure ya cire yawan ya cire ta ya cire kan ya cire cike ku yanzu da daya sai ta da noto ne kai na ya mun duhu bai ga yaji kun idan shari sai abin da zai ba tashi hankali ta zan zan zan ta sun ta kashe gaban su ta sai ta zan zuba sai na ji ta rasulullahi kaga abin da abin da abbas ya muni ba ba na giya ba giya ana shan giya zan la zo shiga gidan sun tulub ya ce abbas abbas ya daga kalanta ya ce ma an tuɓi la'abi da abi ya ce annabi ya ku duka duka bayan babana ne ya ce annabi ya ce annabi shi abbas ya daga kaiwa ya ce a ruwa ya ce ya ce ma an tuɓi la'abi da abi kurun kurun kurun kai ku bayan babana ne wai ku wai ku annabi gano abin ya nisa ce alimtai ko ga guri ya zai an kare banna daga bayan aka haramta giya shi kenan kenan wannan magana kenan mahimmancin yadda suka kware ba da neman nakan ya ce laba asabil gina liman taqa kuma wadata neman nakan kai arziki ba laihi bane ba in dai mutum mai tsoron Allah ne masha yan uwa ka diba karanta labarin magabata ya zama a kasuwa kullum a ce a kasuwa kurin duk jahilai ne san komi ba ba da wala haram ba dole a haram ba wanda ya san alaka ba wanda sarri ba kurin kowa jahili na ga zai yi amma da zaka jan wannan kantin shewa wani ne wannan kantin sabuwa ne wani haka suke magabata kantin na gaban shi ma kasuwa ne an ja kwallo ce umar bin khattab ya hana duk bai san kasuwa kai kai bude kanti duk bai san kai kai kan majika umar na kwallo ce ya hana duk an kana kasuwa an kana kasuwa ya bincike ka ka san hukuncin kasuwa dan ma ka ba zaka ci haram kasuwa ko kasuwa ba muka san hukuncin kasuwa kina abu ne muhimmancin gaske a ce malami ɗaya za a kante goma abu da yawa malami ɗaya a layi ya gyara abu da yawa ko za malam ya naga ta malam ya gyara mace kurin kowa babu kowa bakin kai suka ce a hausa ai abin bai kyau ba ya ce babu laihi wadata ga wani mijin tsoron Allah an mu'ad bin abdullahi bin khubayb an abi an ammi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير خير من الغنى وطيب النفس من النعيم معاذ بن عبد الله بن خباب ke cewa baban shi labari shi kuma daga ammin shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba'sa bil ghina liman ittaqa babu laihi a samu wadata ba wata matsala a samu wadata amma ga mai tsoron Allah dan fajiri ba ya ma karabata wasihatu liman taqa khairu min al-ghina abaka lahiya kuma lahiya gari lahiya gari lahiya law ta lahiya ta yi alkhairi ga tsoron Allah ko ko wadata ta wadata kana abaka lahiya jiki ta yi wadata ya tawtibu nafs min al-innan na'im kuma dadin rai kwancin hankali ya daga cikin ni'ima kwancin hankali an babu ka kuma matsala babu dole ka shiga matsala kullun tunani akwai kazo gidan ce babu dole ka matsala kenan ka samu kudin a hajjin garanti lamun lahiya ka samu nutsuwa ko ya san babu matsala gare ta sannan annabi kenan matsala Allah kiyashi daga talauci kenan samun wadata iya da iya iya da cikin ni'ima ka samu wadata kin yace alhath al-iqtisad fi talab al-ma'isha nan kuma alhath kamata kwadaitarwa ko zaburarwa alal iqtisad fital akan mutum ya zamanto ya takaita kaka gwada hauka da yawa haukan nasu haukan nema kuma wajen neman ka takaita kaka gwada haukan nema cikin neman arzikin cikin neman rayuwa ka a huce gona da iri ya kawo ruwaya wadda ibn majah rawato an jabir bin abdullah qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas ittaqullah وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم جابر بن عبد الله كي تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا تشي أيها الناس يا كمتاني اتقوا الله وجزء عن الله وأجملوا في الطلب وكوتتا وجن نيمه eh kuma hanya kyakkyawa domin fa inna nafsan lan tamut babu wani rai da zai mutu hatta tastawfi rizqa sai an cika mai arzikin da aka rubuta mishi da kake haukan nema shiga har har mai halaka yake abinda Allah ya yanka maka sai ya zo wa in abata ana koda ya jinkiri zai zo kaka ga jinkiri in dai Allah ya rubuta maka abu ya zo a ga kaka haukan nema da haka ce fatakullah ku ji tsoron Allah saka mai kalmar tsoron Allah kidan ku ji tsoron Allah a cikin nema wa ajmilu fi talab ku kyautata cikin neman ku ka ku haram haram komai ka kamo halaka yake haram yake yace khudhu mahalla wa da'u mahru ku amshi abin da kunan ku amshi halak ku bar abin da ya haramta ka dogara ga Allah da baka baka in dai baka zai zo ka ce kai gaggawa haram kuma ta zo a eh ku amshi halak ku bar haram sai kuma alhath alasidik wa tahdhir min alkadhib kwadaitarwa ko zaburarwa akan yin gaskiya akan kasuwar kuma da hadarin tsoratarwa akan yin ƙarya a cikin kasuwa ya kawo ruwa da ta gabata can baya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo abu dawud tirmizi haka imam nasa'i ta baya an hakim bin hizam radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa me saye da me saydawa suna da zabi na tabbatar ciniki ko ta da shi kowa iya da haƙƙin haka malami ta farraka matuƙa ba su rabu ba inda ana wuri guda ana ita da ciniki ko ya daƙin tadawa fa'in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima idan wa'inda mai saye da mai saidawa kowa ya gaya ma kowa ainihin gaskiya ba a yi muna huci ba ni ba yin ɓoye wani aibu a kayana ba kai ka ɓoye wani aibu ba suka yi gaskiya mai saye da mai saidawa suka yi gaskiya suka bayyanar suka bayyanar da abin da yake ainihin sana'a asal aka abin sai da waka kawai da gaskiyar lamarin shi burika lahu ma fi bai'in ma za'a mishi za'awa abin albarka za'a ma kasuwar ku albarka in dai kowa ya gaskiya wa in katama wa kadaba idan kuka ɓoye aibu kuka yi ƙarya kayana mai kyau ne alhali ba haka bane ba ko ka ci riban muhiqat barakatu bai'ima za a tawaye za a lalata albarkar kasuwar ta ba ta albarka wannan haka ne kenan mutum ya gaskiya in ka san albarkar kasuwar ka kai gaskiya kaka ce kawo mutum ƙarya rantsuwar ƙarya da bayanin ƙarya ka yaudare shi to Allah bai ko ka ci riba Allah bai abin albarka kuma sau da yawa yin gaskiya da kawai gaskiya ma ko da aibu ne ka faɗi mutum ya sai kayan mutunci bayan albarka kayan mutunci a wajen mutumin daga baya gano kacce shi matsala ce ina ta wani lokaci ana farko-farkon kawo injina wannan ake cewa wannan ɗan china wannan wannan sankant kinan muna kashi lokacin nan ina da shi lokacin an gyara shi wajen iya da wajen kariya biyar da ya shi kariya uku kai iya kariya uku can tsaka da farko da ƙarshe ana mai gyara tsaf ya gyaru yau ne zuciya iya san shi ko mito ya mun kare ko amma akwai matsala fa ta mi da ce kaji kaji kaji abin da ke da shi kuma kuma ga sabbi ga sabbi ga kudin su jaka 160 ni na min cikin jaka 80 amma na mai gyara ta shi kun shi shike sukurin suka taba mai yauta sai ta kun shi shike sukurin ya mushi kurin kariya uku wallahi shi kun ta shi shike sukurin suka taba mai ki to ya wala dadi yaji kullun an ga mai gaskiya kurin haka shi shike sukurin kariya kariya uku a cikin shi wallahi haka yasa ko sama da wancan mun take mamar kariya ko daya kenan nan akwai jan hankali wajen kasuwa ka yi gaskiya kurin ka ɓoye aibin abinka wannan kuma alƙawali ne cewa in har dai kun yi gaskiya ka bayyana da ainihin abin daga ciki Allah zai ma kaso ku albarka amma idan aka yi munahuci to Allah zai tawaye albarka mai yawa na sai aka ce albarka ai an san mahi yawa mai yaudara ne yake tsaman samun riba ko misali ka na bai ka ɗari in na ɓoye aibin he ga ɗari a musamman ainihin na samu riba ko to don kakka ka samu riba ka ce riba ce allah bai abin albarka magana kenan allah zai tawaye albarkar abin gaba daya wannan wannan ɗan ƙarin da ka samu ya ɓata sauran gaba daya makon wannan shai ruwaya ta gaba an uku bata bin amir قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له كما رواه ابن ماجه كاروا ugubat bin amr ke cewa ya ji manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa manzana iya cewa almuslim akhul muslim muslimi dan uwan musulmi ne na ka dan uwanka ne ce wala halal muslimin ba' min akhihi bai'an bai halitta ga musulmi zai sai da ma dan uwan musulmi wani abu fi aibun a wannan abun akwai wani aibu illa bayyanahu lahu dole ka bayyana ma dan uwanka aibin abin ka gami gaskiya ya sai koyi bari an kuma yau kiran kamuna wuce kuma baka samu albarka kama abin da ya gabata sai alhath ala suhulati wa samahati fi shara'i wal bay' nan kuma zabarawa kudaitarwa kuma zabarawa akan sauƙaƙewa da rangume cikin saye ko saidawa ka a same ka mai tsada mai gallazawa ko kai za ka saida kasan mutum ya sai da kayan shi don kai kasan kana da kudi a nan kai san kudi ka karya shi haka kuma sanan manuwal tun an ga da kudi kake so sai a karya maka hanka da gangan ka san kun ka karya shi kurum don kasan iya bukata kuma ka sai wani kayan nashi ya yi kaza iya da daraja iya da kima amma don ka san bukatar shi da kudi ko gaugawa yake yanzu ya zo ya samu da matsala sai da gaugawa kai karya shi bai halitta bai kamata ba عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى رواد بخاري يكاو هك ابن ماجه جابر بن عبد الله كي cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan samhan idza ba Allah ya jikan Allah ya rahama kin Allah ya jikan mutumin da samhan idza ba iya da saukin kai in zai saida mana bai tsada wai da shitara in zai saya bai karyawa he nan sake he ji ka sha wahala zai saya ka nan shine zai shitara zaka saya ka karya mutun kan shi kan sai mun kan daraja eh wajen sai dawa bai tsada in sai zai bai karya mutum ya karya ka ya lalasa ka wani zakata da haka idan iya neman biyan bashi bai galazawa wanda ke mana wanda ke bi bashi ya ce sai ya galaza mashi don ya banka bashi yana matsa maka na saka wani mugun hali kana ina sauyin kai a ɗan yaran gwamnati a ɗan daga ha Allah sa Allah rore nan menene maganar rangwame to mun yi bayani a baya maganar kasuwa ba ta da ba ta da iyakar riba shi ya dace da hali zuwa hali yanzu misali zan iya ga kayana nan iya wadda na san misali babu a gari wani awo da ba yin uga mai kudi wadda kana so ka san kayan ka samu kashe wala yin uga mai kudi bai dace uga mai kudi amma akwai halin da za a yi in ci riba saman riba limisan mulki kuma ban kumta ta ba yanzu misali nan da yan shekaru shekaru 20 baya ko sama da haka 30 baya akwai zai sai wani hili jika ɗari ko jika hamsin a yau hilin sai ya jika he miliyan 24 ya ce ya matsa nan zamani ne kawo hali ne ya bada he abin ya canza ba a ce kawo zari bai gidan jika hamsin ne wallahi ne akwai wanda gama akwai wani karika da aka sai da jika nawa ne ko rutsuwa gama wallahi ko jika bai kai jika biyar ba allah aka sai kare miliyan 40 allah miliyan 40 aka sai kare kun ba abin da aka gina mishi jika biyu biyu a baku a zafi zafi da wannan gano ta wani wannan giyan kasuwa na giyan kasuwa ta zaki bilasi gudun daji da zaki daji miliyan arba'in hamsin an saida ya ce yanzu mutum ya galaza ya ci muku riba daidai ne zamani ya bada halakka ci kuma galaza ba zamani ne ya bada haka haka abin zai kima iya kuma ka sai abin ya kare eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada a so mai layya ya bada dinar guda a ji a so mai layya da ya je mai sai ya samu ya sami ara ya sami dabba biyu maimakon daya ya zo a hanya ya ga mai sai nawa ya sai da ya sai da ya sai da dinare guda dinare guda ya sai da daya ya kai annabi ragon shi da dinare shi kan annabi riba na riba ta samfursan oh samfursan ta riba samfursan ka ci annabi annabi ji riba wannan mai mai adda Allah albarka cikin kasuwarka kaki kenan riba bata da iyaka amma in da halin kai kasa akwai hannun mutum a cikin wani mutum ya gallasa ya gallasa amma akwai canjin zamani ko lokaci wani yakan kawo abu mai hai tsada shi ana san sauƙin kai ba a san gallazawa ala kulli hal sai fadal inzal fadal inzal musir fadal inzal musir fadal inzal musir fadala ta dakatawa wanda ba shi mana mutum iya da karamin hali kana bin shi bashi kuma lokacin biya ya yi kunyarin da ya bu yan muwa a fendi muwa an zo ƙarshen wata kuma an zo ba a yi biya ba wata ya kai lekarant wani sagant ilwa na go ko kasuwa ce abin garin da ya tauri ba ka samu ba kuma yi kunkunin alkawari wata guda zai biya ka to he ka zo ire-iren wannan sai yake bada labarin cewa ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya rawaito aka ibn majah an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinu an-nas fa idha ra'a mu'siran qala li iftiyanihi tatajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna yace annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa wani dan kasuwa tajir hidayen nasa ya ba mutane ba shi faɗi da a musir an haka zo ya ga mutumin da an zo biya babu ƙalifu ta yani ya ce ma yaran shi 'yan gidan shi baran shi ta jawo zu anu mana ku bar shi mana ku wuce kyale shi la'allan lawa an yi ta jawo za anna ta jawo za lawa anu ku bar shi iyawa mu ma'ala mana wani laifin ma'ala kyale mu iyayewa mu ma Allah mai wallakin Allah kyale mai bar mu eh ku bar shi muna fatar mu ma Allah dauke kaka wanda wallahi mu kuma kan wannan abin da yayi Allah ya mai rangume akan kurakuran shi wata ruwaya ta tabbata eh ya mutu ya laihin da ya kamata a sashi gidan wuta na bai bara wani a yi Allah ce ga wannan bawan ya yi wani abu da ni ya kamata in yi abin da in yi shi saboda iya yana yahe ma iya ya yahe ma bayina wanda ba su da shi in ya tura mutane yaran shi a masa bashi fitarwa ya ce musu in ku iske ni bashi da shi ku wuce ku da shi Allah ce ni ne ne cancanta amin haka kin ku bar shi kaka ku bar shi da kwakwaran shi an yahe mishi Allah gafarta mishi bayan haka akwai ruwa ta inganta manzon iya ban labarin cewa idan ka ba mutum bashi misali ne shi ka kaza ko in yi alƙawari wata guda wannan watan da ya zo babu to ba matsala Allah kai mu watan gaba ha biya to matsala ce daga daga nan ce da da mun bashi yan wako mai mutum bashi da ka mutum bashi annabi ce akwai lada za baka ladan sadaka mai mutum bashi yan wa bashi lada gare shi yace za a baka ladan kudin da ka bashi ka bashi ka bashi a matsayin sadaka ruwa ta inganta kan haka yace idan ajali na biya yayi sai kuma bai samu kace na daga maka za a limuka ma ladan gida biyu wani wata inganta kan haka nan ta ke nan asali in wa mai zaka yi wanke za a ce bashi ne kowa kaba a jalada kowa su daɗin bashi kowa san mai mamar ka san bashi da kai dadi ka san matsala kaje a baka biya bukata ka dadi gare shi babu da kamar zaune dan lada gare shi kuma yayi maki mai kyauta zan ka zaje dan gidanka da maka mawala da Allah da komai matsala wane da ka bincika goma da gobe na koma ka bana koma ba ka ka kore ni dan kyauta ka bani amma kan bashi na mai zo maka gobe ma koma dadi ka shi da bashi ke dadi an ka biya kai ka taimaki mutum ya biya biya bukata kuma shi ya sa wurin biyan bukatar sa matsala zuwa bashi ko ya yi daɗi akan ka bani kyauta da kaman kyauta ka kore kore shi kenan na kada kuma ya koma ya koma to haka kenan shi za a rahama ta Allah in ka ba mutum bashi za a baka ladan sadaka za su a mizanin ka ladan sadaka jika ɗari jika hamsin za a sama lada kuma ce idan ajali ya yi ka ƙara mishi za a limka ma lada akan na da ba ƙara ba cika ba a ƙara limka ladan zai da jika hamsin ce za a baka jika ɗari haka yake nusa ya dabata kan kana kinan kwarai yana muhimmanci sai maka kai kuma annaki ba kai kamata ka maida dan akwai da musu maidawa matsalar ɗan maida sun yi matsala gaskiya a da su ka sai a yanzu an yi jajen baba da ba ka sai a yanzu jajen maidawa ya yi yawa gaskiya maidawa take da matsala gaskiya mutane da yawa suna su taimaka mutane da bashin to amma matsala mai maidawa ne kaɗan ne gaskiya yana kai hau kanka shi kenan kurin kurin ya haƙuri kurin shi ne matsala kurin ka matsa mishi ka zama kiyin shi kuma da ka matsa sai ka zama kiyin shi kuma bayan ka taimaka mishi shi da matsala kurin gaskiya amma in dai an bada gaskiya akwai ci gaba kwarai kuma rashin bada tana sa kama kuma a hada ma wani mai bukata kai ma gama sa ka samu matsala wata Allah taimake mu yanzu kenan dai gina akwai romo wajen an Allah hore ma kasuwa ka yi ɗan ɗaga hannu ka yi ɗan ɗagawa ga wanda ba shi da shi Allah hore mishi Allah zai baka lada sai an nayo an alghish hana algushu algushu ko a sace algushu algushu ko kurum bai baka dogon fasara Hausa algushu kurum algushu kurum amma algushu ne kurum an san akwai mana huci akwai boye aibu eh ana abi hurairah qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش abu da ke labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo hucewa ta wajen wani mutum dan kasuwa iya sai da sayarwa na abinci ne fa'adakal ya da hufi sai manzan Allah ya sa hannu a cikin abinci ya sa da ya sa fasa magashu sai ga wannan ashe a ko algushu mai kyau ne ya sa a sama mara kyan a ƙasa annabi da ya hudu ce aka yi haka aya su daga daga ne annabi ce to ku sani dai dukkan lesa min na man gashi duk wanda algushu bai ta damu wanda ya algushu bai ta damu kina annabi ya kore algushu na ko ta hikima a ko cewa lasa minna man gashi na ko man gashi na lasa minna man gashi na lasa minna wanda ya mun algushu to nan ta ta kun man gasha kinan ko akawa ko ba awa ko kace wannan aka wuri ne kana algushu ko an kana algushu ko ba sa musulmi da algushu ko ba a san musulmi da algushu kake ko da waye kake mu'amala ko da ka wuri ne kake mun wuce kake algushu alhath ala tabkir fi talab rizq nan kuma kwadaitarwar sabko cikin neman arziki aje da wuri cikin neman arziki an sakar ghamidi qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها مثلا الله كي البركة الأمة تا تكين سبقون تا تو سبقون نوكتي رجيجي ودو نوكتي هل أكون رواية tana kashen ka a same ka farkon bude kasuwa akwai ruwa cikin sai musulun cikin sai musulun akwai cikin sai musulun na yi wani cikin yan wani yawon wa'azi ya kawo magana yake so da wani ture wancan ya izgili ga wani magana cewa za a ce kasuwa wani kaji akwai shi ɗaya akwai kaza kaza kaza cikin ruwa ce inganta hata cikin sai akwai cikin sai musulun hadisan iya magana iya wasa da abin ya za a ce an kai je kai na farkon wani da ruwa ya take magana cewa ruwa sulaiman cikin sai musulun ya ce la ta kunan na inin stata'ata a wani madakul su wala a wani manyan kuruji mina tilana fiya yin su shi a na rayata wani ruwaye mun za a yi ta kakka kakka kakka yarda in ka samu dama an ka iya kaka da kai ne horkon bude kasuwa farko shiga kasuwa ka sami kai ne kaka kai ne horko hasa ya kawo kaɗan laifin kai ya riga ya kake da kakka zamanto kai ne horkon shiga kasuwa kuma kakka zamanto kai ne ƙarshen wuta domin tafi ina biya yayin saboda shi ta nara tahu domin a kasuwa ne shi ɗan ke kawo tuta shi ya drapo wata ruwa cikin silas na albaniya kan ruwaya nake bayanin cewa shaidan akwai tuta ta mala'ika a masallaci duk wanda ya zuwa masallaci masar da asuba da sahi harkon zuwa masallaci da asuba za a shi wannan tuta ta mala'ika a wani umar da ma imani umar da ma ma wuni ne harkon zuwa masallaci ya tuta ta mala'ika ka ji ko harkon zauwa iya da tuta ta mala'ika harkon zuwa masallaci kuma haka harkon zuwa kasuwa ta shidan anin shi sai wata ganzu kusur sai sila na na albanya garu wai ta taba daga kenan sai kai da bara ka tsaya kofa ga riga yanka an kasuwa ne masallaci kuma ya kutse ne ya kuri gane gaye kenan ba abin nasan dukkan nasan nasi ne taba daga haka kenan ba a san kai na farko farko da matsala kai na farko kaza ba he baka shida ya baka baka tuta shi kenan kada ka amshi ka amshi tuta da ta shidan kai na farko shiga kuma kai kuma kai na karshe aka ce wannan ruwa cikin sai musulmi ne na ga cikin na kabakin cikin fadara ta ummu salama ya ka ruwai sai ya ce yanzu ma ya kulu iza dakhala suq me mutum zai hudi in ya shiga kasuwa cikin abin makaranta kwanaki na fadara shiga kasuwa an sa الله بن عمر عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير نهسا كله أوتر وأنا كنت بابه بيد الخير كله أنا هسا وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومع عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة كما تقول ألف ألف أدرجة ولما كانت للفة دبان دبان يتي جو أم بن الخطاب كي تيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي man kala hina da kulsu wanda ya karanta wannan addu'a a lokacin da ya shiga kasuwa sai karanta wannan addu'a la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu la sharika lahu shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahul mulk mulki ya tabbata ga Allah walahul hamd godiya ta tabbata ga Allah shi kadai yuhyi wa yumitu shi ke rayawa shi ke kashewa wa huwa hayyun la yamutu shine rayayye wanda baya mutuwa bi yadihi alkhairu alkhairi duka kullu annu ce ke duka alkhairi a hannun Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai idan kanta wannan addu'a manzo Allah ya ce kataba Allahu lahu Allah zai rubuta maka alfa alfi hasana lada dubu dubu so dubu kenan miliyan dubu so dubu shi miliyan guda wa maha anu alfa alfa sayi'a Allah zai kankare maka alfa alfa hasana zinihi miliyan dubu so dubu kenan wa bana lahu baitan fil janna za a gina ma gida a gidan aljanna a kasuwa ka ce kurin a ba wuce ba shiga shiga kasuwa yawa shiga bai shiga ka shiga shiga a shi dai inda ya shiga shiga kurin ka ce kurin shiga kasuwa ka shiga sai ka je sai dawa ka je wuce kai shi ya kurin inda shiga ne inda shiga ne ci kurin wanda ya wani lokacin shiga kasuwa kurin matsayi a nan kurin wanda ya kanta wannan addu'a a shiga kasuwa zai samu nan fadala sai al'amakinun lati nuhiya an labai fiha yanzu wurare da aka hana saye da sayarwa a ciki an hana kasuwa a cikinsu ya kawo ruwaya wadda turmuzi ya roto a disasai tabbataccen halittar mande an abi horera an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijaratak abu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka ga wanda yake ciniki ko kasuwa a cikin masallaci ku ce kar Allah sa albarka a kasuwarka nan masallaci nan yake da matsala yan uwa ga yan uwa aka ce masallaci sai su ce wahe nan cikin daki rihaba can ba cikin masallaci bane ba shi kamar da yadda ke cikin fatawar bayan hafizar bin hajar haka cikin na shari'a na salim cewa abu na ce masallaci kun duk inda aka kewaye don sallah ko mutum ya karanta masallacin annabi sallallahu salama masallacin shi dakta masjid ai da ya zo akwai itace akwai wai har da kabarin na shugaba ko da aka tone gaba daya aka tone aka cire itacen gaba daya shawun suke cewa ma ai shibkal icce a masallaci ita ma sabuwa ce haka wani hujjace sai kawa sai manzo Allah cire ita gaba daya da sun ci ita iyaka raba sahu ku yi runwa annabi runwa yi ka gane muna magana haka mashuru ke cewa duk ice gaba da aka ce gaba da aka ce gaba da aka ce gaba da aka ce gaba da da icen aka aka wurin libur to sai aka kiyo shi gaba daya aka mai kamar zaman ke kare da aka kiyo gaba daya lokacin da aka zo ana kallon baitul maqdis ana sallah ana kallon arewa daga madina arewa ake kallo sallah sai yasa aka yi masallaci a bangon arewa gidan matan shi lokacin aisha da sauda haka musu gidansu daga bayan masallaci daga bangaren gusun gidan sauda da gidan aisha to yanzu wannan ya ka kewaye sai aka kamar zama musa an ce ɗaya cikin uku masallacin su su masallacin su su masallacin bicin an ce zira'i talatin na ne sai aka rihe shi sai aka rihe wannan bangare guda kamar ta yan ciyar ɗaya cikin aka aka rige aka masallaci amma duk wani sauran ana mai suna da masallaci masallaci bagana ya ce ba an yi wanta ya yi runguwa a masallaci an taɓa ruwa a cikin ɗaki matan sun sun yi runguwa a cikin masallacin shi wani ya kaima da runguwa ta ta alusufa an taɓa runguwa a cikin ɗaki to wannan filin shi ake da masallaci lokacin da aka maido kibla ta koma ka'aba da masallaci shi ne ke ɓangaren arewa yanzu masallaci da tanhin aka turo shi gaba daya sai aka maido masallaci bangaren gusum shi sai ake aisha ya zama to jikin masallaci ake aisha asali ba kawai ba asali a daga wancan kota yake ga gida can nan to da aka nuna da aka dawo tun ɗakin aisha iya ginin kusan masallaci shi da aka yi ɗakin da ke gaggab da masallaci yanzu wancan wuri ta shida ya ka bar shi runwa ta alu sufa ya ka bar shi runwa ubanta abu abu dai wannan tsakan fili ne kurin to sahabbai kai an ce wane ya yi sallah fi zillil masajid ya yi sallah a inuwa masallaci an taɓa inuwa cikin a cikin daki naka sahabbai suna ɗaukan duk inda aka kewaye da masallaci magana ana kewaye ruwa mahasura inda aka keɓe aka yi ruwa daban amma da inda yake da ruwa aka riye inda ba a riye ba diyar sunan masallaci asali me kalmar mayarta a larabci mayarta masajid masajid a larabci daga wurin da aka keɓance don ibada shi masajid kullum ba ce yari ba masajid bai ɗaukar tsari turin da aka keɓance kudin don sallah ya mai suna da masajid ko da bai da ri ko ɗaya ko da katanga ce ko dutse aka kewaye ko katako aka kewaye shi ana mai suna da masajid wurin da aka keɓance don ibada ba sai rihi ba na kenan kaga wannan kewayen inda dai aka yi sallah ko yadda sunan masallaci kurin iya sunan masallaci wanda izgiri to ai akwai banɗaki to kai mace ka banɗaki ka ji ka a ce kamar naki inda ji ake sallah wani wurin ta sallah ne iya sunan masallaci na gani tsakani ga Allah mai san albarka ya ke nisanci saye sayarwa a cikin rihamar kewa masallaci a shar'anci duka su duk daina a shar'anci babu manci eh yana ka hana ka yi a kawo daba ta hira a nan a can ma haka ne hira kurum ta duniya a ta addini ba da ya hanyar kakana annabi ya ce zamani zai zo mutane za su yi gungu-gungu a cikin masallaci ba hirar Allah ba ta addini kurin hirar duniya Allah ce Allah bai bukata wannan kai ma kaka zama cinsu a yi hankali da hirar ta duniya kurin a masallaci wani maza zo ana katin zai kula daba ana karatu za ku da ba ta hira me ya tabbata ta amina na asara wannan asara wannan ana karatu wani maka tayi kanuri wani maka tayi kanuri maka san karatun ka tayi kanuri ana karatu zo ka da kawai hira hadari ne wanda mutane kuma suna son zuciya ba kyau muna maganar cikin yanzu muna maganar kenan hana kasuwa a masallaci wannan wancan duk mai diba diba mai ma'ana masjid da ma'anai da rihaba a shar'ance duk suna masu masallaci gaskiyar magana kenan kwanan mutum ya koma can kowa mai san kasuwa koma can kowa can ma a kofa bai wurin shigun ya kashin huda ya kwaye can kucin yinku to yanzu kuma kai ka hankali mu wada a shiga bugawa kamar nasiya da ka je ce bai sani ba ka yi adda a shiga bugawa ka yi ka yi a yi kamar a mai da mutum nasiya a mai wazi da farko a gami bai kyau ka je wata kaje mutum ka Allah maka albarka a kasuwa ka ka ka samu matsala bai gane ba sai a yi a mai nasiha mu yake kuma daga baya kuma ya ce al'auƙatu lati nuyi an albai fiya kuma nan nan lokatayya ma'ana bayan magana wuri kuma akwai lokacin da aka hana shi ma kasuwa a cikin shi illa ina ga lokacin namu da ya ba mu ka shigo don mu samu fahimtar magana kamar kame ta guntuwa guntuwa mu tsaya a nan da shi dai gaskiya magana yan uwa ba abin da muke yawan yi kamar zaman kasuwa a cikin rihaba gaskiya kurin masajid duk abin da aka kewaye da katanga ko da wani birki ko da icce da masallaci iya suna almasajid da manzo Allah haka suke masallacin shi a ce wacce ta runwa a wuri kaza ya runwa a taba runwa a cikin daki kina cikin kewayen ne Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت ولي ومولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته